أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna daɗa godiya wa Allah tabaraka wata'ala cikin iyawarsa da yardewarsa da baiwarsa ya sake dawowa da mu wannan majalisi namu mai albarka a wannan lokaci wanda muke karatun wannan littafi mai albarka littafin kaba'ir wato littafi wanda yake karantar da mu abubuwa wanda suke wajibin mu nisanta saboda neman samun rahamar ubangiji gobe kiyama shine littafin kaba'ir muna fatan Allah tabaraka wata'ala abinda muke karantawa Allah ya ba mu ikon aiki da shi masu sauraron mu suma kusa da nesa suma Allah ya ba su ikon amfana da abinda muke karantawa dinnan albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi muna muwafaka ga daidai ya ture mu ga abin da ba daidai ba. Idan mai sauraro yana tare da mu insha Allah a cikin wannan program namu na guzuri kafin tafiya wanda muke faɗakarwa game da nisantar abin da za su kawo matsala gobe kiyama har ma a duniya. To muna cikin sashe na talatin da uku. wanda mun kai ƙarshen wannan tsarin to amma malam ya tato muna waɗansu abubuwa a ciki wanda ya yi domin kabayar ɗin da muka faɗa a farko saba'in ne to kaga tunda an yi rabi an yi karatu da yawa mun kawo talatin da uku kaga an taso kamar rabi kenan saboda haka malam ya ɗan dakatar a cikin wannan ya tattato muna wa'azin da ya muna a can inda aka fito to shine yake gargadan mu da mu mai da hankula fa mu yi aiki da abin da muka yi karatun nan wanda aka karanto farko kawo nan kamin a shiga cikin sauran kashi na biyun nan domin abin da muka karanta amfani mu yanzu ma ko ni in nake magana yanzu ba dole bane ma in kai karshen mutuwan nan in kai karshen maganan nan ba tare da mutum ya bar duniya ba mutum bai san lokacin da zai mutu ba yanzu za ka ce sai an jima an jima ma ko da za ta kasancewa din ba da kai ba ka riga ka tafi ko wannan tabbas ne kowa riga san haka to da haka ya tattaro mu da waɗansu maganganu wanda za su ƙara ratsa zukatanmu ga mai imani domin ya ƙara gyara halinsa domin tafiyan nan ta zo mana da kyawu Allah ya sa ta zo mana haka satin da ya wuce mun ɗauko maganar amma sauran kaɗan mu kawo ta mu shiga cikin kabira na talatin da hudu sai lokaci ya yi mana irin halinsa da ya saba yi to yanzu kuma gashi Allah ya dawo da mu za mu dora inda muka ajiye mu yi da ƙarasawa in dama ta bayar sai mu shiga cikin kabira na talatin da hudu idan kuma hali lokaci ya yi mana halinsa sai mu tarbi gaba idan muna da sauran numfashi bismillahir rahmanir rahim malai ce mata ta hubbu bika baharil wajidi rihul haufi war raja'i yace na mamaki yaushe kai ana ta yi maka wa'azi kana ji kana sauraro abinda muka faɗa a baya cewa baka sauran wa'azi wannan kuma wani hadari ne babba a wurinka duk karatun da muka yi kana ji to me yasa sai yaushe ne yanzu rihul haufi war raja'i iska na tsoro na haɗarin da za ka haɗu da shi idan ka take maganganun nan da aka yi mana tun farkon littafin nan kawo yanzu warra ja'i iska na ƙaunar rahama na gyara halinka na abin da aka karanta ɗin nan wanda bai da kyawu ka daina mata ta hukubika yaushe za ta ruruwa yaushe iskan zai tashi gare ka yaushe ne wai mala yana so ya gaya mana sai zuwa yaushe ne kai za ka wa'azantu da duk gargaɗin nan da ake yi da raja'in da ake cewa ga ka ka yaushe ne ma hankalinka har yanzu hankalinka bai kama ba don Allah ka daina kareraki ka daina cin rashawa ka daina zalimci to abin da makaranto ne a baya yanzu har yanzu nan dai mutum bai kwankwaso ba hankalinsa bai dawo ba ya kamata hankalin mu ya dawo mata ta kunu fil laili qa'iman idza saja kaji abin da muka karanta kaji inda aka fito kaji yadda za a yi to wai mata ta kunu fillaili ƙa'iman fillaili ƙa'iman idan saja sai yaushe mi kake jira sai yaushe ne za ka zamowa a cikin dare ƙa'iman mai tsayuwa kana na filfili kana istighfari neman gafara wa Allah ga laifukan da kai da neman gyaruwar zuciyarka da kyautata ayyuka yaushe ne zaka sai zuwa yaushe yaushe kake jira mi kake jira har yanzu lokaci bai yi maka ba ka zama ta kunu ka zama ƙa'iman fillaili mai tsayawa a cikin dare kana ta nafilfili idan sa ja lokacin da daren yayi duhu ka san Allah ya yi mutane ta jafa junuban manzaji da unar bahun khawfan wa dama Allah ya sama a cikin sunnan ya kamata mu zama cikin sunnan masu komawa a wurin Allah mai ta istighfari mai ta gyara mai ta nafilfili Allah ya muna haka Allah ya taimake mu mu ko mu niyya aina allazina amilu ma amilu maulahum wan faradu ai ya kamata mu gyara in ka duba ina manyan bayan Allah wanda aka yi wanda suka yi zamantakewa ta kirki suka yi ayyukan kirki don ubangiji suka yi mu'amila da ubangijinsu wan faradu suka kaɗaita ga Allah to duk ga sun riga sun ƙari ina suke mutanen da suka kaɗaita ubangijinsu tabaraka wata'ala sun kai ayyuka don ubangiji tabaraka wata'ala suka yi kyakkyawan mu'amala da ubangijinsu to ai duk ga sun sun ƙari to ma haka za mu tafi mu ƙari daraju kama darajal qurun wa ghalahum ma ghalahum wal mar'u ghayru mukhalladi in ka duba mu a lokacin wannan mutane annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama a zahiri ina annabi yake a zahiri bashi ina su Abubakar ina su Umaru ina Uthmanu ina Ali haba jama'a ina sauran sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka yi nan to in kafircin kake so ina manyan kafirai da suka ce sai sun gani manzon Allah lamarinsa ba zai zarce ba annabi ba zai kai labari ba ina suke sun daga sun bar duniya abu jihar ran da za ya mutu dinnan ce sabon da ya bayar a gaya wa duniya an ji a gaya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi ki kamar sa a ina shike ya tafi yanzu ya samu abin da ya aikata ina kafiran da aka yi ina muminai bayan allah da aka yi dukan sun kare kowa yanzu ya riga wajadu ma'amilu hadiran kowannen su ya samu abin da ya aikata a ƙasa yanzu ya gani ina suke ba su waƙamu fidduja suka tsayu a cikin duhun dare waraka'u wasajadu suka yi ta ruku'u suka yi ta sujuda wato suka yi ta nawafil alkhairi wa qaddamu ila babihi fil ashar suka dun fara izuwa ga kofar Allah da jijjihi lokacin da Allah yake zowa da ikonsa da rahamarsa da baiwarsa ya sako rahamarsa da jijjihi yana cewa ina masu tuba gurina ina masu neman gafara in yafe musu ina masu neman aljanna in basu ina masu neman duniyar mar'in basu komi kake nema Allah yana cigi a lokacin ina masu nema in basu wai ina wanda za su roƙe ne a lokacin in basu in ba Allah ba wa isa haka lokacin da mu halittu lokacin da ake roƙonmu hankalin mu tashi yake yi muna damuwa da wanda yake yawan roƙa din na har dai in ya dage saboda muna ganin in muna ɗauka muna bashi abin mu zai karewa amma shi Allah saboda abun abun hannunsa abin da yake gudunsa baya karewa ma inda kum yawan faduwa ma inda Allah ba tabaraka wa ta'ala shi yasa saboda baiwarsa da kyautarsa ne ma yake ina masu so in ba su ina ma ma gafara ma Allah ce ina masu neman gafara yafi ya in yafi musu saboda haka duk abin da kake nema ka tashi da jijjihin nan kai alwala ka mai da gaban ka alƙibla kai nawafilul khair kai ta tuba wa Allah kai ta zikiri roƙi Allah alherin duniya lahira Allah shi bamu mu ta amfani da wannan dama mu roƙi Allah ba mu kwanciyar hankali a wannan ƙasashe na muna cikin damuwa ko mun sani amma mu muka ja wa kanmu to mu tuba wa Allah gaba ɗaya mu ta istighfari domin Allah ya fi muna zaman lafiyar mu da kwanciyar hankalin mu da arzikin mu na Najeriya ya dawo muna mu samu walwala mu ji daɗi amma kowannen mu ya san ba daɗi yana cikin damuwa Allah ya yi muna wannan wa wafadu suka tattaru wa samu hawa jiran nahari kuma suka dinga azumi a cikin wato garjin rana fasabaru suka yi ta haƙuri wacce ta hadu suka yi ta ƙoƙari suka zara damtsansu dare da rana ba sa neman hutu su dai su yi ibada su yi wa Allah da'a domin su samu su huta a lahira duniya ko an wahala aikin banza kwana nawa ne to kaga duk waɗannan laƙar saru haƙiƙa duk sun tafi wata hallafta kai ko yanzu ga ka to kai ka fi su zanen ido ne yanzu mu mun fi su ne da su za su tafi ba za mu tafi ba wallahi za mu iske su kuma wallahi abinda suka sama ɗin nan ayyukan sunan mu ma haka za mu samu namu ayyuka wa fataka ma wajadu gashi sun riga sun tafi gashi ma wajadu fataka abinda suka samun nan kai ka riga ka san ya kuce maka dan kokarin da suka yi suka yi tanawa fulul khairi suka tsaya da jijjihi suka yi ya azumi da rana suka ji tsoron Allah hakan kake to har yanzu dai wuri bai kure maka ba tuba wa Allah yi kokari mai kokari mu dabi'antu da siyar nasu mu zama masu kyakkyawan maiwa a bayan sunan wannan shine abin da zai amfane mu wa baqi tafiya qabihim ga ka kai dukkan mu ga mu yanzu mun wanzu bayan sunnan wa illam talhaq ba'd ko dai kana ganin dai kamar har yanzu dai baka je ba ko to zaka tafi muna ganin ga mu da sauran numfashi to ba wanda zai iya gaya maka ko ya faɗa wa kansa ya ce saura na kwana kaza ba wanda zai iya rantse baka billahi la ilaha wa zan kai gobe ba shi wanda zai faɗi wannan bashi kawai mai haukansa ku Allah sa ta zo mana da kyawu to sai mala ya kawo mana waɗannan baitutuka na waƙa wanda zai yi muna hatama da su a cikin wannan babi kan mu shiga cikin wani sabon babi ya ce ya na'iman laili matatar kudu kum ya habibi kaddanal mawa'idu man nama hatta yanqadi lailuhu لم يبلغ المنزل أو يجهد أو يجهد فقل للذي فقل لذوي الألباب أهل التقى كنظرة الأرض لكم موئد ما ليش يا ناعم الليل متى ترقد أم يا حبيبي قد نال الموئد يا واوا ناعم الليل من يوان bacci a cikin dare ba da aiki shi dai dare ya kwanta ya jawo shimfiɗa ya ɗau katifa yanzu lokacin sanyi ne ya kukkulle ya ja bargo ya yi ruwa haɓaɓawa matatar kudu yaushe za ka yi bacci ai lokacin bacci bai yi maka ba ka bari in ka mutu can ka yi bacci mai daɗi allah ya kai mu um tashi ya habibi ya kai masoyina ƙaddanal mawa'idu ma'alƙawaltar nan fa ta yi kusa ba ita rabati sa'atuwan shakal kamar lokaci ya yi kusa na zuwa lahira din kiyama ta yi kusan tashi don duk mutumin da in mutu kiyamarsa ta riga ta tashi kwana nawa ne yau nake maganar nan to yanzu ni din da masu sauraro na kai duk wanda yake yanzu a duniya yanzu a halin nan duk wanda aka kara ma shekara ɗari nan gaba an hada shi da mila'i ko jinjirin da aka haifa a yanzu aka kara masa shekara ɗari nan a ba hada shi da bala'i to cikin mun da muke yanzu a raye akwai wanda an hada shi da shekara 60 an hada shi da matsala wani an an kara masa shekara 50 matsala an hada shi da ita kai akwai wanda ma yanzu shekara 20 a kara masa shi yanzu an hada shi da matsala to duk mutumin da ya kai shekara 100 har ka kai 100 in ka san duniya ta gaji da kai lahira ce kawai bata ce assalamu alaikum ba duniya ta gaji da kai lahira bata dauka ba ba harkar da za a yi da mutum tun kan kam sittin mutum ya kai sittin kan ai ya nuna ko a girbe ko ba a girbe ba kullun za ka ja bayi ne duk wanda ya haɗu da kai shekara ɗaya ya dawo zai ce kai da ka shekara arba'in fa duniya ta fara sallama da kai saboda idan ka shekara arba'in duk mutumin da ya shekara uku bai ganka ba ya ganka zai ce wani ko ya ɗan ƙara tsufa fa ba ya ƙara girma ba yin ya ƙara tsufa kaba da fuskantar lahira kenan abinda muka faɗa a satin da ya shige yau in ka wayi gari a yau din nan to shi kenan yau litinin ka wayi gari yau litinin to ka nisanci duniya ka ƙara kusantar lahira ne kullum haka ne fa kullum haka ne kullum haka ne karna na mau'idu man nama hatta yanqadi lailuhu lam yablughi limanzila aw yajhad man nama duk mutumin da yi bacci ya kwanta bai zama cikin mutanen da ake cewa ta da jafa junubun anil madaji din nan ba hatta yan qadiya lailuhu haddaransa ya ƙari to lam yablughil manzila inda ake so a kai ba zai kai ba ayiri sun tafi ka san da da muna da kwanciyar hankali tafiya a nan ƙasar mun nan da dare ake tafiya mai daɗi shekara arba'in da suka shige tafiya mai daɗi kai talatin ma akwai ɗan sauran wanjan haka shekara talatin da suka shige wanda yake a nan garin nan namu in zai tafi ko lagos ne ko masu zuwa kano wurin sayan kayaki ko lagos sai kaga sai karfe goma ake tashi ko haka tafiyar ta fi daɗi sai a waya gari a can amma yanzu ka isa ma mutum bai isa ma in ma an tafi ko da rana hannunka a gaba ka yanzu ya kai muna fa ba ma a tafiya a hanya ba a a gidanka ma ba natsuwa mu dan muna wannan jiha ne mai albarka da Allah ta tara mana alheri da yawa da yake Allah ya agaje mu kuma Allah ya ƙara agazar mu kowa Allah ya samu a jihar mun nan dai Allah ya kwatanta muna kowa da kowa a cikin jihar mun nan yana da dama don shukran Allah fakhara mu gode wa Allah duk yanda masu mulki suka lalace in kaji yanda ake faɗa din nan to in ka duba masu mulkin da Allah ke jaraba mu da su a jihar Kabi tun sadda aka yi jihar Kabi to sai kaga suna da dama mun gode wa Allah wannan shukran Allah fakhra mun gode wa Allah saboda ni'ima in Allah ya maka ita ka faɗa to Allah ƙara maka yake haka in ka sauko daga masu mulki ka zo a wurin malamai tun sadda aka yanka sokoto aka fudda kabi duk yanda ka ji maluma sun lalace kana ji ana kiran suna waye suna waye suna waye to in ka duba maluman da Allah yake ba mutum a wannan lokaci alhamdulillah sai mu gode wa Allah masu katantawa Allah yake ba mu irin ta'addancin da waɗansu suke yi waɗanda ba 'yan jihar Kabe ba da wahala ka samu malamin jihar Kabe na yi da wahala ka samu mai mulkin jihar Kabe yana yi tun sadda aka yanke aka ba mu kibin nan mun gode wa Allah akan wannan to in ka ɗauko wurin masu dukiya da Allah yake ba mu tun sadda aka yanka mu na kabin nan to masu dukiyar da Allah yake ba mu duk yanda kaga masu dukiya sun lalace na namu din ana kiran waye waye ba sa taimako ba sa ga in ka kalle su ka kalle waɗansu masu dukiya na wasu jihohi sai kaga mu alhamdulillah Allah ya ba mu na kirki haka in ka sauko har a talakawa duk yanda kake ganin ana cewa talakawan sun lalace suna ta'addanci suna bangar siyasa suna zaman banza ba sa da aiki sai zagin mutane sai bangar siyasa alhamdulillah in ka kalli waɗansu jihohi ta duwar kaga talakan kebe ya yi ta'addanci to in ka kalli talaka talakawan waɗansu jihohi irin ta'addancin da suke yi talakawan jihar kebe ba sa iya shi to wannan kuma ba ƙoƙarinmu ba ne mu masu wa'azi ba wai kokarin wa'azin mu bane baiwa ce kawai daga Allah ya shirya mana jihar mu haka su masu mulkin ba kokarin su bane baiwa ne daga Allah masu dukiyar ba kokarin su bane baiwa ne daga Allah talakawan ba kokarin su bane baiwa ne daga Allah mu gode wa Allah akan wannan ni'ima Allah ya kara mana mun gode wa Allah gode wa Allah akan wannan saboda haka masu tafiya a cikin natsuwa cikin dare suke tafiya to duk wanda ikon ciyarsa a cikin dare bai tafiya ba to lam yabligil manzila ba zai kai inda ake so a kai cikin natsuwa ba aw ya jihadu ma'ana hatta ya jihadu sai inda ya mai da himma sosai to kuma ko ya himmar ko da yake zuwa wadancan sun huta faqul lil ladhi li dhawil albabi ahli tuqa qatratul qantaratil kantaratul ardi lakum mawaidu faqul ka faɗa malan li zawil albab ga mabuta hankula ahli tuqa mazawa tsoron Allah Allah ya samu cikin su kantaratul ardi kantaratul ardi filin hisabi tattaro wannan za a yi ta hisabi mawaidu lakum ya ce ma'alƙawanta gare ku ga kowa da kowa mai wanda ya kirki ma alhamdulillah wanda bai kirkin ba ma ba haka ake so ba amma dai matattara tana can a ranar kiyama inda za a baje koli kowa ya iske abin da ya aikata Allah ya sa mu iske alkhairi in mun sharri kuma Allah ya sa sharrin ya lalace kar mu je lahira mu same shi ibadun da muka yi Allah ya sa mu iske abin mu ba tare da sun lalace ba domin ibada mutum iyayi tana iya lalace masa akwai ba da yawa da suke lalata ibada shi kam aikin asha kullun su ake lalace in kai shi aka jibga maka zunubi to abun fata kai aikin da za ka yi zunubin nan ya lalace kan anjima haka ake nema amma ibadan ka idan ka yi abin fata kar kai aikin da zai lalata maka aikin nan kan anjima ko nan gaba don shi zunubi in ka je lahira ba a so a iske shi amma ayyukan lada su ake iske su to babban abin da yake lalata zunubi ka je lahira baka iske shi ba shine istighfari shine gaba akwai duruk hanyoyi da yawa wanda za a bi zunubi ya lalace akwai aikata alkhairi ma tafiya ma masallaci akwai haka in ka yi da zambiya ka taka wannan a daga maka daraja wannan kuma a kankare maka zunubi kafar hagu amr bil ma'rufi ma akan kankare maka zunubai in kai su abinci ma annabi ce in ka ci ka ƙara cin abinci bayan dai za ka cin nan ka wanke hannu ka ce bismillah kuma ya kasance halalin ka ne ka ce daidai kima da ya kamata ka ƙare ka ce alhamdulillah alladhi at'amani wa shibani wa saqani wa arwani min ghairi hawlin mini wala quwwa annabi ce an kankare ma zunuban da kai kamin ka ci abinci kaga musulmi kula yana cikin baiwa da yawa to duk wannan hanyoyi ne na kankare ayyuka miyagu sai mu bi su da yawa mu yi ta yi saboda mu kullun cikin zunubai muke kamar inda ka san shi zunubi kamar datti ne wannan da muke yi a jikunanmu kaga mai hankali ai wani mai hankali sosai wanka guda ba zai ishe shi ba a wuni kuma ko ya da sai ya dan sa turare saboda jikin sa ya kyawu balle yana ayyuka cikin jama'a kaga dole sai ya yawaita wanka to haka in kana shiga cikin jama'a dole sai ka yi datti dattin zunubai to shi yasa da can kai ta istighfari in ka dawo gida kuma istighfari inda ka san in ka dawo daga wurin aiki ko ofis ne ka dawo gida za ka yi wanka to in ka dawo daga ofis ko ka dawo daga kasuwa ko daga gona in ka dawo za ka yi wanka na jiki to in kai wankan jiki kuma ka zo ka yi wankan zunuban da ka ɗauko daga can kai istighfari ka samu adadin istighfari da kai ka tuba wa Allah don ya kankare ma abubuwan da kai akwai wani zunubi baka ma san kayi shi ba inda in ka fita dole ka ga zunubi kuma dole ka ji zunubi bayan da ka iya sai dai mutu wa Allah to abin da ya shafi abin da yake kankare zunubai da yake lalata zunubai kenan to abin da ya shafi abin da ke lalata ayyuka babba shine riya riya shine riya shi yasa annabi yake cewa mu nisanci shirkul asghar karamar shirka wadda ba ta fudda kai musulunci amma takan jibga maka dan karan zunubi dan ayyukan da kai nan na lada babu har ma idan aka je lahira in sallah ne duk ibada da kai ma ga ta an jibga ɗaya waje numa amilu hadiran ɗin shikenan ya zulmin ka gashi an jibga wannan gashi sai yan aljanna ce su yi aljanna Allah ya sa mu ciki yan wuta an ce su yi wata sai a yi waɗansu mutane zai sai ce ya Allah ubangiji mu ka ce wancan su yi aljanna muna duban da mu ga ayyuka nan wanda an ka jibga ibada ga sallah ga azumi ga sadaka mun ba da lancin wuri kaza da mu aka gina masallaci kaza bari ma na gina masallaci na hidda kuɗi ni ke biyan albashin limamai kuma a makaranta um, kaza ni na kafata ni nake biyan kuɗin malamai na sai qur'anai na bazuwa sadaka ina taimako duk ga su na gani ubangiji ko ga su ba su lalace ba ka ce masu aljanna su yi aljanna an auna ayyukansu mu ga mu ka kyale Allah kiyaye sai Allah ce to ani ba nan da kuka yi ba kun yi ne wanda kuka yi wurin sunan ku te su biya ku su ba ku wannan ni ba na ni ni mawadaci ne agan an agana shurakai ni wanda duk za a yi shi Allah ya fi gaban matsiyaci ne za a ba abu a ce je ka raba da wani yanzu an baka naira dubu an ce ka raba da wani kai kana mawadacin ka Allah zaka tsaya raba sai ka ce dauki na baka saboda haka shi Allah da kai ibada kai don wani ya gani ko ya baka to in na Allah sai ce ya bar masa shi ganiyun ne ya wadatu saboda kai je can shi dauka kai ko abin da kake so kai dare Allah wai Allah shi dauka shi ko Allah ba ya son irin wannan aiki sai wanda aka yi halisan dan shi kawai shi mawadaci ne tabaraka wa ta'ala to babban abin da yake lalata ayyuka na ibada shine wato riya kai dan wani Allah to wannan shine gaba akwai su da yawa to amma kuma ga lokaci yana yi muna halin sannan kuma wannan shine karshen wannan kabira za mu tsaya ana insha Allah idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu ɗora a cikin kabira na talatin da hudu kenan insha Allah da fatar Allah tabaraka ta'ala mu da ke karantawa abinda ma karanta daidai Allah ya ba mu lada a kai kurakuran da muka yi a ciki kuma Allah ya gafarta muna ya goge su ga kunnuwan masu sauraro da zukatansu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu yi karshen kwarai duk abin da muke so na alkhairi Allah ya ba mu shari ne muke neman kariya kuma Allah ya kare mu Allah ya hada kan mu musulmi gaba daya ya kara yi muna tausaya mu da rahama arewaci mu na Najeriya Allah ka gani muna cikin tashin hankali Allah ka yaye muna Allah ka yaye muna jihohin da wannan tashin hankali yake Allah shi magance shi a can masu wannan hasguda wannan wutar ubangiji Allah ya muna maganin su mu kuma jihar mu Allah ya kare mu Allah ya kare kiyaye mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam masu iza wuta domin rashin haɗin kai Allah ya muna maganin su Allah ya muna maganin su munafukai duka Allah ya muna maganin su ya muna maganin munafucin su masu munafuci a cikin gwamnati ma Allah ya kiyaye mu sharrin su Allah ya muna maganin su Allah ya raba su da wannan mugun aiki albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah haɗa hankulan mu gaba ɗaya Allah kiyaye mu ya kiyaye mu na imanin mu da mutuncin mu ya kiyaye mu na jihar mu da arewacin mu na Najeriya da Najeriya mu gaba ɗaya da da duk ƙasashen musulmi Allah ya muna haka Allah ya samu yi ƙarshen ƙwarai ba mu alkhairi na duniya lahira Allah ya kiyaye mu sharri na lahira masu mulkin ƙasar mu na Allah ya ƙara saita mana su a daidai ya ture mana su ga abin da ba daidai mu Allah ya muna haka اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم